إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji kansa da rahama idan ba a manta ba kan mu tafi hutun azumi mun tsaya ne a babi na hamsin da shida babi na musun da shi da shi ne babin da yake bayani game da falalai yunwa da sauran abubuwan da malam ya ambata wa khushunatul aish da kaza da dai sauran abubuwan da malam ya ambata a cikin babu to ina ji mun kare karshen baban yanzu kuma sabon babi zamu tashi insha Allah ta'ala babin da zamu tashi akan sa shine babul qana'ati wal afaf wal iqtisadi fil ma'shiyati والإنفاق وضم السؤال من غير ضرورة wannan shine babin da zamu tashi babi ne da malai yasa masa suna babul qana'ati babin da zai yi bayani game da alqana'a me alqana'a shine wadatar zuci wadatuwa da abinda Allah subhanahu wataala ya raba ya baka a rayuwa an tarda bima qasama Allahu laka ka yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya raba ya baka ka amince da shi ka wadatu ba tare da kana hangen na wasu ba wannan shine kana'a shine abin da Bahaushe yake cewa wadatar zuci wal afafi da kuma kamewa kamewa shine mutum ya kame gabansa gabarin duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta ko ya hana ya kasance ka kame idan ka babu abin da yake kallo ko ya gani sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya yarda ka gani ko ka kalla hannunka baya tabawa ko ya kwata ko ya daka sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya yarda haka nan kafarka bata takawa ta je sai inda Allah subhanahu wata'ala yake so duk ka kame su bakinka baya furta komai sai abin da Allah madaukakin sarki ya yarda ka furta to wannan shine kamewa kenan والاقتصاد في المعيشة في المعيشة har yanzu babin zai mana bayani game da ɗaukar rayuwa ta tsaka tsakiya tsakaitawa fil ma'ishati a cikin rayuwa ya kasance kai baka yan ajin cancan ƙasa sannan kuma baka cancan sama ma'ana kada mutum ya ɗauko rayuwarsa rayuwa da take ta can sama sannan kuma mutum alal dai baya cikin mutanen da za a iya kiransu da talakan talak kamar yadda bahaushe yake cewa to shine mutum ya ɗauki rayuwa ta tsakatsakiya wal infaqi babin zai mana bayani game da falalar ciyarwa da yadda addinin musulunci ta kwaɗaitarwa a ciyar a ciyar kamar yadda ga sunan barjik a cikin ayoyin qur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya ta jan hankalin mu wa anfiqu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul maut fa yaqulu rabbi laula يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من الطيبات مما كسبتم من الأرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا قاسنا دي آيوي دي وان دسكي بياني أكن تيرا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه da dai sauransu ayoyi birjin ga suna a cikin Qur'ani wanda suke bayani akan ciyarwa to bala insha Allah ta'ala a wannan bayani babi zai mana bayani game da abin da ya shafi ciyarwa abin da gaba da bala zai tattauna mana a cikin babu shine wa dhammi su'ali da zargi da shari'a ce game da roƙo in aka ce a su'ali shine roƙo bara tumasanci maula duk sun shiga ciki ina fata an fahimta waɗannan abubuwan da na ambata dukkanin su abubuwa ne guda ɗaya to amma nau'in su ne kawai ke bambanta salon su ne ke bambanta yadda kowanne yake yin nasa shi ne ke bambanta amma aka ce roƙo bara maula tumasanci duk abu ɗaya ne dukkanin su shari'a musulunci ta haramta su kamar yadda zamu zo makaranta insha Allah ta'ala a cikin hadisai min ghairi daruratin ba tare da larura ba to waɗannan su ne abubuwan da malam ya kulla babi a kansu ga sunan kun ga na farko akwai alqana'a akwai al'afaf akwai al'iktisadi filma'isha akwai al'infaq akwai zammi su'al min gairi barura waɗannan abubuwan su ne abin da zama tattauna akan su insha Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin babin malin ya ce ƙwal Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul hud aya ta shida cewa wa ma min dabbatin babu wata dabba fil ardi a ban ƙasa illa ala Allah rizquha face arzikin ita wannan dabbar yana kan Allah subhanahu wata'ala shine yake da haƙi da ɗaukar nauyin saman mata da arzikin da za ta ci tun daga lokacin da ta zo duniya har zuwa lokacin da ta mutu ina fatan fahimta idan aka ce dabba a nan wajen ba fa abin da ake nufi rago ko akuya ko tinkiya ba abin da ake nufi da dabba anan wajen shine kullu ma ya dubbu alal ardi duk abin da yake rarrafawa akan ƙasa shine dabba ma'ana mu mun shiga ciki mun shiga ciki kenan da mutum ya shiga ciki hatta aljani yana cikin dabba a ma'ana wannan aya asali a larabcin aka ce addabatu to duk abin da yake rarrafe akan ƙasa sunan shi addabba to amma kasratul istimal yawan amfani da kalmar shine sai juyar da kalmar daga wannan ma'anar da muka bata mai faɗi ya juyo ta yadda ina aka ce dabba babu abin da ke gaskato akan ta sai me sai dabbobi da muke gani kamar irin su kura zaki akuya rago sai a ce su ne dabbobi yanzu mutum in ka ce masa wani dabba ne kai sai ce ka zage shi ina fatan fahimta wanda kaida ta larabci aka ce addabatu shi ma duk mun shiga ciki to amma da tunda dai ga abin da kalmar take dauka kada ka samu mutum ka ce masa dabba ka ce ba shi kake nufi ba amma dai ana wajen abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da wa ma min dabbatin shine babu wata dabba da take rarrafe akan kasa wanda kowa da kowa yana ciki duk muna ciki illa ala Allah rizquha face arzikinta yana wajen Allah subhanahu wataala ma'ana tunda arzikinka da arzikina da arziki kowa yana wajen Allah madaukakin sarki idan ka tashi neman arzikin nan a wajen wa ya kamata ka neme shi a wajen Allah subhanahu wataala ma'ana kada ka tafi yawo kada ka tafi a wajen wani kana bambadanci kana tamasanci kana bara kana zubar da mutuncinka ka tuna arzikinka yana kusa da kai yana wajen wa Allah subhanahu wataala kawai daga hannu ka roƙe shi tashi ka nema ka daga hannu ka roƙi Allah madaukakin sarki shikenan sai arzikinka ya zo maka ina fata an fahimta qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وأن آية تنتكن سورة البقرة آية ريبيو دسبعين دأكو Allah subhanahu wataala yana faɗar waɗanda suka cancanta idan an tashi ba da saraka idan an tashi taimakawa a taimaka musu to sai Allah ya ce idan ka tashi taimakawa dukiyarka ba kamata ka bawa cikin wanda ya kamata a ci hankalinka ya kai gare su ka ba su zakka ko kuma ka ba su raka shine sai Allah ya ce lil fuqara'i za a bada ita ne ga talakawa allazina uhsiru fi sabilillahi waɗanda aka katangance su aka tsare su saboda Allah madaukakin sarki malaman tafsiri suka ce waɗanda ake nufi a wajen su ne muhajirai da suka hijira daga garin makka zuwa madina galibi da yawa daga cikinsu attajirai ne masu dukiya ne masu abin hannu ne to amma da yawa daga cikinsu duk abin da suka mallaka na dukiya sun bar shi a garin makka sun to garin madina domin su gudu da imaninsu domin su tsira da addininsu zuwa ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi mutum ya dawo garin madina bashi da ko sisi yana kwana a masallaci ina fata an fahimta saboda imani to lokacin da suka dawo garin madina galibi daga cikinsu ba su samu hali a kurkusa wajen dawo da abin da suke da shi na dukiya ba saboda haka sun zauna a cikin talauci ne tsawon lokaci kamar yadda mun ta karanta hadisai a baya a cikin bamu falalai yunwa wanda sabai suke gaya mana irin halin da shiga- suka shiga cikin yunwa ɗaya daga cikin sabai ma misali kamar abu huraira yana ba mu labari cewa wani lokacin yakan yir- yakan rinka faduwa ma kamar mai aljanu saboda me saboda babu sannan ba su da aiki sai ya haɗa kalab Allah maɗaukakin sarki ta hanyar jihadi to Allah maɗaukakin sarki ce idan an tashi ciyarwa an tashi ba da sadaka a rinka lura da irinsu shine Allah ya ce a rinka ba da sadaka lil fuqara'i ga talakawa alladhina uhsinu fi sabilillahi wanda aka tsare su saboda ya haɗa kalab Allah maɗaukakin sarki ba su da aiki sai abin da ya shafi harka Allah maɗaukakin sarki la yastati'una darban fil ardi ba su da iko ko dama ta su tashi ma su tafi a ban kasa domin neman kuɗi ba su da iko a wannan lokacin yahsabuhumul jahilu aghniya'a wanda yake bai san su ba anan aljahil abin da ake nufi da shi shine ba wai jahili kamar yadda kai idan ka ce jahili kana nufin mutumin da ba shi da sani ba a'a abin da ake nufi da aljahil anan shine wanda bai san su ba yahsabuhum yana daukar su aghniya a wasu mawadata ne me yasa sai Allah ce mina ta'affufi saboda yadda suke kame kansu ba su da shi amma wani ya sun wuce su je su durƙusa a gaban wani sinima sun fi ƙarfi kowa yake kuma kuma duk abin da kake da shi to kai da baka san su ba idan ka zo kaga yadda suke shiga kaga shiga su kaga yadda suke a nitse sai ka dauka wasu mawadata ne nan kuma ba su da komai a lokacin ma maybe idan ka bibiya yunwa suke ji ba su ci abinci ba amma Allah madaukakin sarki ya ba su iffa ya ba su kamewa to shine Allah madaukakin sarki ce a rinka lura da irinsu idan za a bada sadaka yahsabuhumul jahilu aghniya amina ta'affufi ta'rifuhum bisimahum ana iya gane su ne kai zaka iya fahimta su ne ka gane su ne kawai bisimahum da kamannin su da yanayin su idan mutum yana da tunani da hankali sai ya lura da su sai ya gane su amma ba su zo su ga maka su ce ba su da shi ba Allah madaukakin sarki ce la yasaluna nasa ilhafan ba sa tambayan mutane su nace su mahince da tambaya shine ilhafan irin a nace din nan a yi a ƙara yi a yi a ƙara yi ba sa yin haka ko su ɗaya ba sa tambaya da Allah maɗaukun sarki a wannan ayar kun ga kai tsaye ya fito ƙarara ya yabi sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wata ɗabi'a ta su wace ɗabi'a ce shine kamewa da rashin tambayar mutane abin hannunsu to kun ga tun da aka yabi wanda ba sa tambayar mutane abin hannunsu mafhumul mukhalafa sai nuna mana cewa wanda kuma zai tambayi mutane abin hannunsu wanda kuma shi kuma abin menene abin a zarge shi kenan ko an fahimci abin ma'ana tun da shi wanda bai tambaya ba an yabe shi wanda kuma ya tambaya fa abin zargi ne to shine Allah madaukakin sarki ce la yasaluna nasa ilhafan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawaman wannan aya kuma tana cikin suratul furqan aya ta 67 Allah subhanahu wa ta'ala na bamu labari game da ibadur rahman ibadur rahman su ne bayan allah maɗaukakin sarki mai rahama a wanda allah maɗaukakin sarki yake yaban su da wasu ɗabi'unsu da wasu halinsu tun daga kan ayar da take cewa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama alladhina walladhina yabituna li rabbihim ko sujjadan wa qiyama walladhina haka allah maɗaukakin sarki ya tayaba su har zuwa da ƙarshe inda yake cewa ula'ika yujzawna al-ghurfata irin waɗannan irin waɗancanan ka wanda Allah madaukakin sarki ambata daga farko zuwa nan wajen yujzun al-ghurfata ane musu sakamako sakamakon me wasu ɗakuna katafarai amma fa na aljanna sai Allah ya ce bima sabaru saboda hakurin da suka yi suka jure suka ba Allah madaukakin sarki a gidan duniya wa yulqauna fiha tahiyatan sannan ana taransa a cikin gidan aljannan da wata irin gaisuwa wa salaman da kuma aminci duk inda su ji ana cewa salamun alaikum bima sabartum fanima uqbad dar amince tabbata a gare ku sakamakon hakurin da kuka kuka jure a duniya kuka ba Allah fanima uqbad dar madalla da sakamakon gida bayan hakurin da kuka yi dai kasance shine aljanna to waɗannan mutane a cikin siffarsu da Allah madaukakin sarki yake gama da sai ce wallazina idza anfaqu su ne waɗanda idan suka tashi ciyarwa idan za su ciyar da abin da yake hannunsu na dukiya Allah ya ce lam yusrifu ba sa yin israfi me israfi shi ne almubazaranci ma'ana ba san almubazaranci me ake nufi da almubazaranci ne ya kamata mu fahimci kalmar almubazaranci me take nufi almubazaranci abin da take nufi shine mutum ya ciyar da dukiya sama da bukatarsa an gane mutum ya ciyar da abin da yake sama da bukatarsa amma duk yawan abin duk yawan abin da ka ciyar ko ya kai miliyan nawa in dai bukatar ka ne kai da iyalinka wannan ba sunansa almubazaranci ba amma mutum ya ciyar da abin da yake ya wuce bukatarsa abin da mutum yake bukata a gidansa shi da iyalansa su ci misali shine kwano ɗaya na abinci sai a rinka dafa kwano biyu sai ya kasance an ci kwano ɗaya ragowar kwano ɗayan ba sai ya kasance ku ganshi a wajen wanke-wanke yara suna watsi da shinkafa yara suna haka saboda haka wannan almubazaranci abin da mutum yake bukata mota guda biyu ko guda uku ta hawa da tasa da ta kai yara makaranta da ta kai mata makaranta ta kai mata unguwa da sauransu wannan ta ishe shi amma sai tara motoci guda goma wasu ma sun yi kura duk tayoyin sun sace saboda me ba a hawa to wannan almabazaranci amma idan yawan iyalinsa ya isa a sai mota guda goma a gidan wannan wannan insha Allah ta'ala ba israfi bane babu komai akan su ina fata an gane to Allah madaukakin sarki yayi waɗannan ba yace su ne idan sun tashi cira ba sa almabazaranci walam yaqturu sannan kuma ba sa yin ƙauro ƙauro kuma shine ka yi bukata ƙasa da abin da za ka iya yi ina ba ta an fahimta shi ne abin da bahaushe ke cewa mako mako kenan mutum zai iya bada naira ɗari biyar a gidansa kuɗin cefa ne kuma shi ne zai isa ba a takura ba ba kuma a wadata cancan ba amma mutum sai ya ɗau naira ɗari biyar ba da ya ce ga wannan kuma maleji kuma yaya da shi an babu shi dama wannan wata magana ce daban daban akwai amma sai ya hana to wannan ƙauro ne ibadar rahmani ba sa haka in dai mutum yana so ya shiga cikin ibadar rahmani to kada ya kasance yana da shi a mayar iyalinsa ƙoro wannan zai fita daga cikin ibadar rahmani ibadar rahmani ba haka suke ba abinda Allah madaukakin sarki ya ba su to wanda yake fara amfanuwa da shi shine wanda yake kusa da su bayan su sun amfana da shi sannan kuma iyalinsa su amfana da shi amma wasu daga cikin mutane za ku ga saboda tsaban mako shi akan kansa ya hana kansa ci bare kuma ya ba wani ci shi akan kansa bai ci ba to kaga duk abinda mutum ya hana kansa ya ci kai ma ka san dole ka fadda rai shi bai sa mai kyau ba bai ci mai kyau ba bai shiga gida mai kyau ba kuma yana da halin da zai yi wannan to ta ta za kai tsammani kai da kake kusa da shi kuma ka samu kaga wannan man ka sa ranka kai ka wahalar da kanka ne to mako ba su face ta bayan Allah na garba Allah madaukakin sarki yana cewa wala wacce ayata cikin suratul isra'i wacce take kusan kama da wannan wala tabsutuha kullal basati fataqauda mauluman mahsura farkon ayi shine wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika sai ce me wala tabsutuha kullal basati ma'ana kada ka wala taj'al yadaka maghlulatan kada ka maki hannunka zuwa wuyanka ma'ana ka dunkule shi ka hana kenan kuma wala tabsutuha kullal basati kada ka buɗe hannunka dukkanin buɗewa kai alan bazaranci kenan sai Allah ya ce fataqau da maluman mahsuran sai ka zo na abin zargi to abin da ake so sai kai tsaka tsakiya wallazina idan anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu sai Allah ce wa kana baina zalika qawaman sai su zaba sai su zaba hanya ta tsaka tsakiya ba koro ba ba kuma almubazaranci ba to Allah madaukakin sarki ya yabi masu irin wannan siffa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin aya ta ƙarshe wanda malai ya bude mana wannan babin da ita ya ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun cikin ayar shine inna Allahu war razzaqu dhul quwwatil matin Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna ban halicci aljanu ba wal insa da mutane kalmar aljinna mufrad ne haka ne ko haka nan al insa shi ma haka to amma alif da lam din da suke cikin al din dukansu an kawo su ne listigra'il jinsi don su nuna cewa dukkanin nau'in mutum da dukkan nau'in aljani ake nufi ma'ana Allah madaukakin sarki bai halicci dukkanin nau'i na aljani ba kamar yadda kuma bai halicci dukkan nau'i na mutum ba sai da saboda manufa guda ɗaya shine illa liya'budun sai dan su bauta ta mini bauta ita ce Allah madaukakin sarki ya sa halicci kowa saboda ita saboda haka kamar yadda muka sha faɗa nan cewa duk abin da dan adam zai a rayuwarsa ya kamata a ce wannan abin zai taimaka masa ne bautawa Allah me yasa saboda an halicce shi da dan ya bauta duk abin da ka san ba zai taimaka maka ya bauta ba to wannan abin ka dauke shi a matsayin mara amfani ko menene neman kuɗi sana'a karatu dukkan ayyuka ne saboda me su taimaka maka bauta Allah madaukakin sarki amma duk abin da zai taimaka maka ka saba wa Allah madaukakin sarki to wannan ka bashi ko menene ba shi da amfani Allah madaukakin sarki ce ma uridu minhum min rizqin bana nufin wani arziki daga wajen mutane wa ma uridu an yut'imuni sannan kuma Allah madaukakin sarki ce ba na nufin ba na so su ciyar da ni Allah ya ce inna Allahu huwar razzaqu Allah ya ce hakika Allah madaukakin sarki shine mai azartawa kuma dhul quwwatul matin ma'abucin karfi abin nufi Allah madaukakin sarki a baya buƙatar komai daga wajen halittinsa gaba ɗayan su su ne suke buƙata daga wajen su shine su ne suke buƙata daga wajen su saboda haka babban abin da Allah madaukakin sarki yake buƙata daga wajen ka shine mai kai abin da yace ka bar abin da ya bari ka bar abin da yace ka bari shikenan malai ce wa ammal ahadithu فتقدم معظمها في البابين السابقين amma hadisai da suke bayani akan wannan babin da muka kulla mala yace mafi yawancin sun gabata a cikin babuka guda biyu da muka gabatar babuka guda biyu da muka gabatar wannan daga su sai wannan shine da babin zuhudu da kuma babin falalai yunwa duk hadisan da mala ya kamata ya kawo su anan wajen yace to ya riga ya gabatar da su a baya yace wa min malam ya taqaddam amma daga cikin wanda bai gabata ba wanda malam bai kawo shi ba to ga sanan malam zai kawo su hadisi na farko an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu huraira yardar Allah ta'ala tabbata a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace qala laysa al-ghina an kafratil arabi annabi tsira da amincin su tabbata a gare shi yace ba wadata bace game da yawan dukiya al-arab abinda ake nufi da shi shine dukiya amma galibi an fa amfani da kalmar wajen duki da take daukan ma'anar kadara kamar irin filaye gidaje abubuwan da ba kuɗi ba kash galibi su ake kira da arab Allah ya ce turiduna araba duniya wallahu yuridul akhira ma'ana suna nufin wani dan abin duniya da za su samu Allah madaukakin sarki shi kuma lahira yake musu tanadi to manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ba wadata ba ce mutum irin akallan kansa ya wadata saboda yana da filaye da gidaje da kaza da kaza a'a ba wannan ne wadata ba sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a garshe ce walakin na ghina sai dai abin da ake nufi da wadata ghinan nafs shine wadatar zuci ma'ana ya kasance mutum zuciyarsa ta wadata sau nawa ne zaka samu mutum ga dukiyar maɗuɗuwa ya tara amma kuma zuciyarsa babu nutsuwa saboda kullum abin da yake kallo shine wannan dukiyar da ya tara ta za a yi tattare ta kada ta ragu sannan kuma ya ƙara samun wuta kullum ko ya aka ce an dan samu wata matsala daga can wajen to sai ga hankalinsa ya tashi hawan jini ciwon siga kaza duk sai ya biya biya mutum saboda me ga dukiya an tara amma babu nutsuwar zuciya ita kuma nutsuwar zuciya da wadatar zuciya babban abin da yake kawo ta shine me shine biyayya ga Allah madaukakin sarki duk abin da mutum ya tara na dukiya komai yawansa matuƙar babu biyayya a tattare da shi to zaka same shi a cikin wani mummunan hali a cikin rayuwa ta kunci da rashin da rashin nutsuwa shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma Allah subhanahu wataala ya ce man a'rada an dhikri wanda duk ya bijire ya kauda kai game da ambatona zikiri ana wajen ambatan Allah abin da yake nufi ba wai zikiri na subhanallahi walhamdulillah ba a'a shine ya shafi duk abin da ya shafi ibada ban Allah madaukakin sarki shine zikiri anan wani wanda duk ya bijire ya kauda kai game da biyayya Allah madaukakin sarki Allah ya ce to fa inna lahu ma'ishatan yana da rayuwa bankan ta kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah madaukakin sarki ce kuma na tashin kiyama za a tashe shi makaho baya gani qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basiran lokacin da aka tashe shi sai ga irinsa baya gani sai ya tambaya ubangiji ta aka aka tashe ni a matsayin makaho bayan na kasance a duniya ina gani sai Allah barkatu sarki ce kazalika ataka ayatuna fa nasita wa kazalika al-yawma tunsa kamar haka ne muka baka ayoyin mu a duniya sai ka rabu da su ka daina aiki da su ka manta da su shi yasa idan kai kai ma sai aka manta idan da idan ka ba ai maka shi ba sai ka tashi ba ido Allah ya kyauta saboda haka babban abin da yake jawo nutsuwar zuciya wallahi ba yawan dukiya bane ba tarin ta bane babban abin da yake jawo nutsuwar zuciya shine bin Allah madaukakin sarki zaka samu mutumin da bashi da ko sisi amma in ya dage wajen bin Allah madaukakin sarki Allah zai sa masa nutsuwa a cikin zuciyarsa shi sa ɗaya daga cikin magabata Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa Allah madaukakin sarki azarta mu da wata irin nutsuwa a cikin zuciyarmu wanda da a ce masu mulki sun san mu da irin ta da sun zo sun yaƙe mu da takobi don su kwace da su dawo da ita wajensu su ya ce abu ne da Allah maɗaukan sarki ba mu na nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali da a ce masu mulki sun san mana da irin wannan nutsuwar zuciyar da da makamai za su su yaƙe mu su kashe mu su kwace wannan nutsuwar zuciya su ta ba sani me yake zama nutsuwar zuciya shi ne ban Allah kawai saboda ka duk mutumin da yake so hankalinsa ya kwanta to wallahi ba Allah shine kawai babban abin da mutum zai rike to annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace walakin al-ghina amma abin da ake kira wadata ghinan nafs ita ce wadatar zuci wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi malai ce al-arabu abin da ake nufi da al-arabu bi fathil ayn war ra da yi wa ainu din fataha da ra'ul ma'ana al-arabu haka za a karanta abin malai ce huwa al-malu ita ce dukiya kamar yadda ne mana bayani hadisi na biyu wa an abdullahi bin amru radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan amru dan as yarda Allah ta kara tabbata a gare shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal hakika manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu rawahu muslim annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace qad aflaha ya rabauta ya dace ya taba haka zaka fasara abin da Hausa wane ne sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace man aslama wanda ya musulunta wanda ya tsinci kansa a cikin musulunci wanda ya karɓa addinin musulunci to ya rabauta abubuwa guda uku manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi faɗa mutum na farko shine wanda ya karɓa addinin musulunci na biyu fa waruzika kafafan sannan aka azurta shi rayuwa ta ba yabo ba fallasa shine kafafan ma'ana ba yabo ba fallasa mutum a bai samu dukiya mai tarin yawa da ta sa shi ɗagawa da girman kai ba sannan kuma bai shiga irin talaucin da zai sanya shi ban Allah ma ba zai yadda ya kamata ba ko an fahimta ma'ana baya ba fallasa to ya raba wata wanda ya tsinci kansa a cikin irin wancan rayuwar ita dukiya idan ta yawa to galibi ta kan samu ta kan samu ita girman kai da ji da kai da dagawa ya rinka kallon kowa ba kowa bane dukiya idan ta yawa tana sa haka galibi mutanen da suke samun dukiya ba sa irin wannan to ba su da yawa kaɗan ne shi sa Allah barkan sarki yake cewa innal insana la yatgha an ra'a wastaghna dan adam yakan yi dagawa yayi jiji da kai me yasa sai Allah ya ce arra'ahu stagna saboda yana ganin ya wadatu mutum yana gani duk abin da zai daga a duniyan nan ya fi karfin sa to sai ranka ganin kowa ba kowa bane saboda abin da yake gani shi a lokacin shine shi ba shi da bukata a wajen ka kai ne kake da bukata a wajen sa shi baya jira ya zo ya ce maka wani abu kai kake jira shi baya jira ya zo ya ce maka wani abu kai ne kake jira ka zo ka ce masa wani abu to shikenan kuma sai shi ɗaya hure masa kunne shikenan sai idan ba idan ba isa ba kuma tun sai ya halaka kamar da Allah ya ce inna qauna kana min qaumi musa fa baga alaihim abin da ya jawo qauna mai menene dukiya to haka nan kuma idan talauci ya talauci ya matsa mutum to sai ka samu addinin ma baya wuya yadda ya kamata sai ka samu idan mutum wannan talaucin nasa bai abokanci tsoron Allah yadda ya kamata ba bai abokanci majalisar ilimi da yake zuwa ya ji karatu ba sai ya kasance yana faɗa maganganu wanda sai ka ga suna nema su fitar da shi ma daga addinin gaba ɗaya wani lokacin sai ya ce wai shi kaɗai aka tsana ne walla akwai masu faɗa irin wannan ce wai ni kaɗai aka tsana saboda Allah kowa na kuɗi ga wani ya yi kuɗi ga wani ya yi kuɗi amma ni har yanzu ba shiru ba labari ce wallahi sallama an daina da sauransu akwai masu irin wannan wallahi sosai akwai talauci talauci cewa na ka je ka tashi ka je ka sallar sai ya ce ba za a ji a yi bayan ban da ko sisi ba haka bane haka ne to haka talauci talauci kenan to Allah barkun sarki sai ya taimake kuma sai baka tsagiya kai baka can baka nan shikenan alhamdulillah duk abin da ake dan gina rayuwa dai ka dan fi karfin sa da dan gidanka na na shiga da sauransu da dan abin haka dai ga kanan dai kai dai ba mai shi can can ba kuma ba talaka bane to shikenan sai ga rayuwa ka tana tafiya da ya kamata ba abin da yake damun ka to duk wanda Allah madaukakin sarki ya bar shi a rayuwa tsakatsakiya irin wannan to shi ma Allah madaukakin manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi yace ya rabauta qad aflah sai na uku shine manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi yace wa qanna'ahu Allahu bima atahu Allah madaukakin sarki ya wadatar da shi da abin da ya bashi ma'ana abin da Allah ya bashi sai ya sanya duk zuciyarsa ta karba ta gamsu kuma ta wadata baya kallon abin da yake samansa sa ma'ana ga gidansa ga gidan wani hamshakin attajiri idan ya tsaya kai zai hango benan gidan benan makwacin da nasa katoto amma shi baya gano wani benan abin da yake kallo shine karamin gidansa kawai yake kallo kuma ya wadata cewa Allah madaukakin sarki mai baiwa da bai wani ba abin da ake bukata kenan ina ya ɗauko babur ɗinsa da safe zai tafi wajen aiki ko zai tafi kasuwarsa abin da yake gani na zai ɗauko babur ɗinsa a cikin farin ciki da annashuwa da walwala ya san cewa wannan babur ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi wata ni'ima ce ta musamman da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ga wani can ƙasa yake tafiya Allah wada tashi da abin da ya bashi wa qanna'ahu Allah bima atahu kaga wannan ba karamar rabo bane Allah ya sa ka gano wannan a cikin zuciyarka ga wani ta Allah maɗaukakin sarki ya bashi abin da ya fi naka amma shi kullum abin da yake hanguwa wanda yake can can samansa wanda yake can sama kullum abin da yake hango wake dan mutumin ku da yake hango wanda yake can can sama sa wanda yake sama sa abin da ya shafi duniya wallahi ba zai taba samun kwanciyar hankali ba hayyar duniya saboda dole ne Allah madaukakin sarki ya kaddara rayuwar wani sai ya fika shi kuma irin wannan abin da yake so to in fa ya kamo wancan din wani kuma zai ƙara hangowa fa a sama in ya ƙara kamo shi ba zai taba samun kwanciyar rai ba har a sashi a cikin kabarinsa Allah subhanahu wataala ya wadata mu da abin da ya bamu rawahu muslim wannan hadisi imam muslim shi ma shi ne fitar da shi hadisi na gaba wa an hakim bin hizam radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi hakim dan hizam yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa atani yace na zo wajen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi na roƙe shi shine sa'altu fa atani ya dauka ya bani thumma sa'altuhu sannan na ƙara roƙon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a karo na biyu annabi fata ne ƙara ɗauka ya bani sun masu altuhu sannan karo na uku ma na ƙara dawa na ƙara roƙon annabi tsira da aminci su tabbata a gare su wallahi a taimaka maka mai da jama'a suke a taimaka min bayan da kaza bayan da kaza fa'ata ni annabi ya ɗauka ya bashi dan kun san annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi harshen sa bai iya furta babu ba bai iya cewa babu ba inda zaka tambaye shi sai ya baka kai ta kai ta kawo manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ko ba shi da shi kan ciyo bashi ya baka sallallahu alaihi wasallam ya ciyo bashi shi ya dora kansa bashin kai kuma ya baka je ka kashe harkokin gaban ka da shi sai da annabi ya bashi sau uku ku tsaya ku ji wata hikima ta manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ku tsaya ku ji yadda ake yin da'awa ku tsaya ku ji yadda ake yin nasiha ku tsaya ku ji yadda ake jawo hankalin mutum ya saurare ka idan kana so ka mai nasiha ya tambaya sau daya annabi ya bashi ya tambaya sau biyu annabi ya bashi ya ƙara tambaya sau uku manzan Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya bashi da ya bashi na uku sai manzan Allah ya ce masa me sun maƙala sai annabi ya ce masa ya hakimu ya kai hakimu zo sai da ya bashi sai annabi ya kira shi ya zo na da shi bai zai masa nasiya yanzu kun ga saurara nasiya annabi zai saurara ta kuma zai saurara ba zai saurara saboda ya bashi sai manzan Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce masa ya hakimu ya kai hakimu inna hadhal mala hakika wannan dukiyar da kake kallanta khabirun hullun abaci da take koriya shar a ganin ido sannan hulwun mai zaƙi ce a baki abin nufi abin da ya fi wa ido daɗin kallo kalla da take wa ido daɗin kallo akwai mai koren abu sali koren ganye koren ciyawa za ku ga mutum yana da jin daɗin kallonsa shi sa idan mutum mala'u idan sarki yana sai ga an ji an yi ciya an shuka ciyawa koriya da sauransa haka me yasa sai da safa a ɗarin ƙabu ɗauyin windo ana hangowa ido yana masana ma sun ce ido yana ƙara ƙarfi ma'ana abin da ke abu ne mai daɗin kallo sannan hulwun abu ne mai zaƙi ɗaya daga cikin abin da harshe ke so ɗanɗana akwai mai abu mai zaƙi haka ne abin da annabi ke so ce masa wannan dukiyar a ce da take da daɗi a cikin zuciyar mutane kowa yana son ta duk wanda ka ya ɗauka ya baka ba baya so ba yana son kayansa a bace mai shiga rai mai shiga zuciya amma yake ɗauka yake baka yace inna hadhal mala khudurun hulul faman akhadahu bi sakhawati nafsin so laka dukkanin wanda ya karbo wannan dukiyar bi sakhawati nafsin da dadin ran wanda ya bashi ma'ana mutum ne kawai ya ga dama ya dauka ya baka ba tare da ka takura masa dabara da roƙo da tumasanci ba da dadin ransa ya dauka ya baka sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce burika lahu fi kai da aka ba dukiyar sai Allah ya sa maka albarka a cikinta ta wa man akhadahu bi ishrafi nafsin wanda ko ya karbi wannan dukiyar bi ishrafi nafsin da zalama da roko da sarai da kaza da kaza annabi tsira da aminci subhanahu a gare shi ce lam yubarik lahu fihi ba za a sa masa albarka a cikin ta to ina masu bara ina masu tumasanci ina masu roko annabi tsira da aminci subhanahu a gare shi ya ce duk abin da ka samu sakamakon wannan bara da tumasanci da roko wallahi Allah ba zai sa maka albarka a cikin ta komai yawanta kuma ku duba ku gani duk mutumin da yake aikinsa kenan saboda mu yanzu a ƙasar hausa da yawa daga cikinmu kashi goma daga cikin wanda suke zuwa su tambayi mutane abu wallahi kashi bakwai kashi bakwai ƙarya suke kashi uku ne masu masu abin nan na gaskiya abin da aka mai da bara kawai shine sana'a wallahi wani haka yadda ka san zaka wanke riga ka taho ka tafi kasuwa ko ka tafi kaza wallahi haka zai wanke riga sai fito da gida ta ta bara yaje can yaje can yaje can ba haka muke ba haka muke yaje ya bara to shi sa mutane gaba ɗaya da an tsorata su duk wanda ya zo ce da Allah jama'a taimaka masa yau kowa sun koyar da kansa kwarai da gaske saboda an tsorata abin nan babu abin da ake ko nan da shi zai kamar bara kamar bara gashi gashi nan ana nan hawa wanda ba musulmi ba sun fahimci cewa ashe ana samun kuɗi a wannan harkar sai mutum ya zo ya ce maka ashe ma ya musulunta kaza da kaza da kaza a taimaka masa ba haka ake yi ba ka ake yi akwai wani bawan Allah da ina gida sai aka ce ana sallama da ni da na fito ruwa ake a lokacin shekara da ta wuce can damuna ina fitowa sai na gashi shi da wasu bayan Allah da muke tare da su su biyu sai suka ce min wai musulunta zai ya ce ba inda zai musulunta sai ya zo nan sai ya zo jina zai musulunta ni kuma na ga duk saboda Allah duk inda ake musulunta a garin dan malamin garin da ce sai ya zo wajena to tunda aka faɗa maka wallahi hankali na bai kwanta ba sai na ce ku na faɗi sunan sai na ce da wanda wanda saboda Allah kalmar shahada ce ba ku sani ba ko ba ku iya ba ko ba shi bane me sai kun kira wani shi ne suka ce ai ya ce wai ni zan bashi kalma na ce to na bashi kalma na tafi haka maka da haka na tafi na shiga gida minti goma sha biyar sai na ji an ce ina fitowa sai na gan shi sai ce ai kuɗin mota za a bashi zai je kaza da kaza bashi da kuɗin mota da sauransu to ba shine labarin ba muna magana da malam muktar kwanakin baya sai yake gaya mun cewa ya je masallacinsu shi ma ya musu irin wannan ya ce zai musulunta shi ma a lokacin yan uwa an ga dan uwa ya zo ya musulunta da sauransu aka hada mai shi ma dan abu mai yawa aka bashi ya tafi to kun ga ya samu business daga nan kuma wannan zai bayan an bude masallacin nan yana sabon nan bai san ne je same ni a can ba kuma sai ƙara dawa wallahi ko sai ƙara dawa aka ce min ai ya zo wani kaza mai aka gaya musu ko na ce to me yasa ake haka wato sun fahimci cewa wani business ne da ake ake samun kuɗi shi yasa suka ce su ma bari su zo su bari su zo su mun kasa yin tsari yadda zamu samu wa kanmu abubuwa na taimakawa juna ai bincike a gane waye yake da gaskiya a taimaka masa dole ne tsakanin musulmi da musulmi sai an yi taimako dole ne wannan wallahi dole ne sai mun taimaka juna mu amma ta za a yi taimakon mun kasa yin tsarin da zamu taimaka juna mu to shi sa wani yana da gaskiyar kuma yana buƙatar taimakon akwai buƙatar a taimaka masa amma sai rasa yadda zai so yana da mutunci ba zai tashi ya roƙo ba kuma da ya tashi ya roƙo sai a kalle shi irin wancan shi ma ƙarya yake zama ba haka bane haka ne to annabi tsira da aminci sabata a gare shi wannan sabon da ya zo wajen sa kun ga da ya zo karan farko annabi sai ya dauka ya bashi karo na biyu annabi ya dauka ya bashi karo na uku annabi ya dauka ya bashi me yasa saboda me bi lokacin da ya zo karan farko idan ka ci zaka yi masa wa'azi ko nasiya a lokacin yunwa yake ji ina zai saurari wata nasiyanka ba zai saurari ka ba amma annabi tsira da aminci sun a gare shi ya bashi ya yanke masa hanzari ya bashi na biyu sai da ya bashi na uku ya tabbatar cewa ya gama yanke masa hanzari sannan sai kira shi zo da shi zama nasiya sannan kuma da ya tashi mai nasihar sai masa shi a cikin tattausan lafazi da harshe mai sauki da maganganu masu taushi shikenan sai ya karba bari ku je da ake a gaba amma yanzu kai wani ya zo tambaye ka wani abu a lokacin da ya zo tambayar ka baka bashi wasannin kuma kana nema kai masa fada to kaga mafi karanci shine tafiya baka waje idan ya koma gefe da kura maka ashar ya zage ka shine mafi karanci abin da zai maka ita hikima ta da'awa ba ka ake yin ta ba idan kana so ka jawo mutum kusa da kai ka bashi ka bashi zai zo duk inda mutum mutum koda koda shi ne ba yi da kai wallahi ungo ungo yau da kullun tana sa mutum ya dawo ya dawo yana son ka fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyun hamim haka Allah ya ce idfa billati hiya asanu sayyi'a nahnu alamu bima bima tasifu kyautatawa tana sa mutumin da da yake bakwa ga maciji da juna yaga a duniyar babu wanda yake so kamar kai baya son ka kin ka yake wani abu idan ya dauko sai ka dan canji ne dauko sai ka ba mu canjin ka ce je ka rike wata rana idan ta dan kama sai ka ce ga wannan ka 500 da sauransu a je a wannan to gobe ji magata idan ka kira shi zai zo ko ba zai zo ba sai zo amma yanzu da mutum yake ɗauka an fa baka mai wani abu kai saka mai gaskiya ba sosai da sosai sun kwanakin bayan ji wani yaro yana bayani yana cewa wani dan uwansa ne kanin babansa ne zuwa zai masa zai masa faɗa ce me yake min shi yara yake faɗa ke cewa me yake min da zai da zai mun magana kaga ko da gaskiya yake ga masa tunda baya mai kuma ba zai ji ba to kaga kana so ka faɗa gaskiya a wannan zamanin sai kai sai ka faɗa gaskiya jama'a ba haka bane haka ne wanda mutum abin da yake gani kenan me kake masa wanda ka ba abin da zaka ga mai ji Allah ya samu dace to annabi tsira da abin su tabbata a gare shi kima ce ba mu wannan mai kyau kwarai da gaske ya bashi sa uku sannan sai masa wa'azi ya ga masa cewa wa kana kallazi ya'kul wa la yashba'u mutumin da yake zuwa ya taruka mutane a bashi ya ƙara kuma a bashi sai annabi ya ce kamar mutumin da yake ci ne baya koshi a bashi ya ci ya ci ba zai koshi ba ya ci ya ci ya koshi to haka mutumin da ake zuwa a bashi sannan kuma ya ƙara dawowa sai annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya ce masa wal yadul uliya hannun da take sama hannu maɗaukakiya khairun ita tafi alkhairi mina yadda sufla daga hannun da take ƙasa ma'ana hannun da yake bayarwa mai cewa ungo shi ya fi alkhairi a wajen Allah sama da hannun da yake cewa ba ni karɓi in ka duba ɗaya a sama yake ɗaya a ƙasa ko wanne ne a sama wanda zai zubo ko wanda yake karɓa shi ne yake me yake ƙasa to yadda yake ƙasan nan hannun makaskanci ne saboda karɓa yake shi kuma yadda yake saman nan shi ne maɗaukaki saboda bayarwa yake to shi sa sai manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi yadul uliya hannun da yake sama wanda yake bayarwa khairul shi yafi alkhairi min yadda sufla daga hannun da yake ƙasa shi sa yau wani hannun ka rinka zama a sama kada ko da yaushe garin kafa ta hannun ka rinka zama a ƙasa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace qala hakimun shi wannan sahabi da yake rawaito mana wannan hadisi wanda shi ne ya je aka bashi aka ƙara bashi aka mai nasiha bar ku ji abin da ya ce fa qultu yace wal sai na ce ya rasulullah ya manzon Allah wallazi ba'athaka bil haqq na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya la arzau ahdan ba'daka shay'an hatta ufariqa ad-dunya yace ba zan ƙara tauye wani abu daga wajen wani ba hannaba duniya abin nufi arzau shine tauye abu ma'ana idan mutum ya dau abin da yake da shi ya baka naira 100 ce sai ya baka naira 10 ba ka tauye masa naira 10 ya zama sauran naira 90 to yace to ba zai ƙara tauye wani ma'ana ba zai ƙara roƙan wani wani abu daga wajen wani ba har ya bar duniya so da annabi tsira da aminci su fita a gare shi ya ga masa magana ta shiga jikinsa kuma ya yadda yace ya rasulullahi na maka alƙawari wallahi daga kai din nan bayan ka ba zan ƙara roƙan wani abu ya bani wani abu ba fa kana abubakar radiyallahu anhu bayan manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi ya bar duniya sayyidina Abubakar Siddiq ya gaje shi a matsayin khalifa ya da'u hakiman ya kasance yana kirawo shi wannan sahabi hakim bin Hizam li yutiyahu al-ata'a dan ya bashi wata kyauta ko wani abu fa ya aba ay yaqbala minhu sha'an sai ya sai ya zo ya karbi kuma daga sayyidina Abubakar Siddiq sai baya su ko an fahimta ba faro kafai ba sayyidina Abubakar Siddiq musamman zai sa aje a kirawo shi ya ɗau dukiya mai tarin yawa bai sai ya ce baya bukata baya su me yasa saboda wancan alƙawari da yawa mai gidansa tsira da aminci su tabbata a gare shi ya daina roƙa wani komai kuma ya daina karɓar wani abu a gaban kun ga wafa'i irin na sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya faɗa kuma ya cika thumma inna umara radiyallahu anhu da'awu li yutiyahu haka nan bayan gushewar sayyidina abubakar sayyidina umar ya mai gurbin sa shi ma ya kasance yana kirawo a wannan sahabi hakim bin nizam din nan dan ya bashi dan shi wato wani adalci irin na sayyidina Umar wato kamun a samu shugaban da ya adalci kamar sayyidina Umar sai an tona lokacin da daular musulunci ta kafu aka samu futuhat aka buɗe garuruwa da dama sai kasance sayyidina Umar dukkanin sabon da suka rayu da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi wanda suke rayu a lokacin sai aka aka musu list din su aka mai list din su kowanne yanka masa albashi mai yawan gaske duk wata zai a dauka a kai mutum ba tare da aikin komai ba saboda me ya ce waɗannan mutane da jininsu ne da rayuwarsu da ƙarfinsu da ƙoƙarinsu wannan addinin musulunci ya kafa ya ƙarasu inda yake nan ya ƙarasu inda yake yanzu duk wata wahala da aka sha su suka yi ta su suka yi ta alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh su ne waɗannan sayyidina umar ya ce idan aka ce addinin musulunci ya kafa an samu dukiya kuma an manta da shi ba a musu adalci ba shi sa sai kafa musu albashi yanka musu albashi kowanne kana gida za a ɗauki kuɗi mai tarin yawa a ji a kai maka to shi sa da wannan ne ya kamata mu fahimci cewa duk wanda suka taimaka wajen kafuwar ƙasa suna da haƙƙi akan wani ƙasa ta kula da su bayan su ta kula da iyalinsu bayan su da kula da iyalinsu duk shugabannin da wasu za su ba da jininsu da rayuwarsu da ƙoƙarinsu su kafa wani abu su kafa ƙasa ya kasance kuma an samu dama yanzu iyalinsu zama tubara suke yi wallahi waɗannan shugabanni azzalumai ne kuma sai Allah ya kama su yanzu da yawa daga cikin waɗanda aka ji an ce su ne suka yi kaza suka yi kaza a da a ƙasar nan yanzu iyalinsu zama tubara suke ba su da komai yanzu akwai wani bidiyo da na gana yawo akan facebook wani soja da ya rikodin yake turawa duk wannan yakin da ake na boko haram da sauransu kowa ya san wanda suke zo su yakin aiko ba ba shugabanni mai da suke zaune abuja wanda suke house of reps ko wanda suke senate suke zuwa ba ba inda suke zuwa sun daga mota mai AC sai daki mai AC sai gida mai suna nan waɗannan sojoji su suke zuwa su bada ransu a harbe su su harba a kashe wasu su ma su kashe aka samu Allah madaukin sarki taimaka aka samu zaman lafiyar da ake ciki yanzu ba haka bane amma suka yi bidiyo yanzu ruwan da aka yi na farko a Maiduguri ya rushe musu dan bukkokin da suka yi suke kwana a ciki da sauransu ga sana a filin Allah suka ce sai a dauke su a tura mutum ya shekara biyu ba a kula shi ba inda zaka kwanta da abin da ka cika zaka samu kanka inda zaka kwanta ba ka zaka samu kanka an tura an tura ka cikin daji dajin Sambisa sannan abin da zaka ci da abin da zaka da inda zaka kwanta kai zaka samu kanka tsakani da Allah wannan irin zalunci ne wasu manya manyan su kuma suna cin a zaune a cikin office a Abuja duk abin da aka turo na kuɗi sai sai su kwana da shi su sashi a cikin account ɗinsu ga wanda ga waɗanda ga waɗanda suke walacin an ba su a cikin bala'i da masiba kuma an ba su bindiga yanzu kana ji idan wannan sojoji suka yi bore suka dawo abin zai yi kyau ba zai kyau ba to shi sa duk mutumin da yake da haƙƙi yayi wa ƙasa wata hidima yayi kokari dole ne a kula da shi idan ba ku ba ko wallahi sai Allah ya kama duk wanda yake da hannu wajen danne masa haƙƙinsa ku duba sayyidina Umar saban annabi tsira da amince ta gare shi duka daga mazan har matan su haka yi musu kana zaune za a dauki dukiya mai tarin yawa sai a je a kai maka to shi ma wannan hakim bin Hizam haka annabi haka sayyidina Umar yake sa a dauki dukiya mai tarin yawa a je a kai masa idan aka kai masa fa aba ayaqbilahu sai ya karɓi wannan dukiyar da aka yi masa ya ce baya su faƙala sai sai na umar ya ce ya ma'asharar musulmi sai tattaro mutane ce duk ku zo tattaro sabai ya ce ku zo don Allah ku yi mun shaida ushidu kuma ala hakimin sai ce ina kafa ku shaida akan hakim anni a'radu alaihi haqqahu na bashi haƙƙinsa abin da ya dance cancanta na bashi na bashi alladhi qasamahu Allah lahu wanda Allah ya raba ya bashi fi hadha al-fai a cikin wannan dukiya ta gwamnati faya a ba a yi a kudu amma ya ƙi karɓa ku shaida ko a gaban Allah maɗaukin sarki ku duba adalci irin na sayyidina Umar ya raba ya bayar kuma ya bashi ya ce baya so duk da haka bai gamsu ba sai da ya taro mutane ce kowa ya zo ya ce to don Allah ku yi min shaida na ɗau duki da take haƙƙinsa ce Allah ya raba ya bashi na bashi kasa ya ce baya so don Allah ku shaida sai ba ku mai min shaida kai a Najeriya ba ɗauka ma ya baka bari aka fa shaida akan ka na kama ɗaukewa ake baka ma san inda yake ba kuma san inda yake ba mu yanzu a najeriya mu mun san maƙinmu ne mun san maƙinmu ne mutum zai je ya yi bohol waka da an shiga gidan redu ana masa wai godiya saboda allah wani irin ci bayan irin irin irin wannan wai bohol mutum wai ya yi bohol a je wai ana masa ana masa godiya kuɗinsa ne daga gidansa ya zo da shi ai shi kamata ya muku godiya wallahi shi kamata ya muku godiya ba shi kamata ku yi godiya ba Allah kyauta sayyidina Umar ya kafa shaida a kansa shi wannan sahabi Hakim bin Hizam falam yarza hakimun ahadan minan nasi ba'da nabi sallallahu alaihi wa sallam hatta tufiya bai ƙara tauye wani abu daga cikin mutane wani abu ba har ya bar duniya bai ƙara tambayar wani wani abu na duniya ba har ya bar duniya haka ya rayu ku duba irin wannan abin da sabon annabi tsira da abinci su ta a gare shi ku duba asali ya yake roƙo bai zo yi roƙo ya zo yi sau ɗaya sau biyu sau uku annabi masa nasiya ku duba yadda ya dawo sai da umar haka fashe da yake a kansa saboda wancan alƙawari da yawa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi saboda haka a irin waɗannan hadisai ya kamata barin ka ɗauka mana sanya su a cikin ayyukanmu na yau da kullum duk wanda suke da wata buƙatuwa na yadda zai a taimaka musu sai a banyar da ya kamata ya taimaka musu wanda kuma suke yin roƙo na babu garba dalili sai a zauna da su a masa nasiha abin da ya kamata kenan idan sun ji shikenan idan ba su ji ba kuma shikenan zamu ji hadisan kuma da suke wa idi suke kawo narko akan mutumin da ya ƙi ji ya ce dole sai ya ruku za mu ji insha Allah ta'ala a gaba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi na gaba wa an abi burdata an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala an karbo daga abi burda shi kuma ya karbo daga abu musa al-ash'ari yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi qala abu musa al'ashari ya ce kharajana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin mun fita tare da manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi a cikin wani yaƙi wa nahnu sittatu wa nani sittatu nafarin bainana ba'ir bainana ba'irun na'taqibuhu yace mun kasance mu mu shida ne a tsakanin maraƙumi ne guda ɗaya muke baya bayan hawa a kansa shine na'taqibu wannan ya hau ya saukai ba wannan mun shida ba wa iya su shida suka tafi yakin ba a'a raƙumin da suke baya baya a kansa su shida ne a kansa kuma kun san yanayin yadda rairayin su yake ga zafin rana ga wahala ga haka dai idan wannan ya hau sai ya tafiya daga nan zuwa waje kaza sai ya sauko sai wannan ya hau sai an yi haka har mutum shida sun hau sannan sai zagaye wani farkon shi ma sai ƙara hawa sannan a lokacin da suke tafiya ba ba su da arzikin da sai takalmin sawa ma kafa saka suke tafiya hafiyar ba su da takalma ya ce fanaƙibat a ƙadamuna wa naƙibat ƙadami ya ce ƙafafonmu duk sai suka ji ciwo suka kukumbara ƙafa ta ita matana ɗaya daga cikin ƙafa da ta kukumbara ta ji ciwo me yasa saboda ga zafin rana ba takalmi haka muke tattaka muke tafiya ya ce wasu katsat azfari farcinan haka suka rinka cirewa suna faɗuwa farcinansa haka suka rinka zarewa suna faɗuwa saboda zafin rana farcen da yake jikin mutum gudu karfin farce amma da rana ta zafi ta rana ta dafa shi haka farcen su garin azarewa suna faduwa yace fa kunna naluffu ala arjulina alkhiraqa mun kasance da zafi zafi sai muka ringa daukar tsummo kara muna lullufe muna lullufe kafafunmu da su muna yin takalmin tsumma sai mu samu tsumma mu sa kafanmu mu kulle shi mu ƙara samu wani haka yadda zai dan yi tudu ta yadda za mu dan taka rere kafanmu ta zafi sosai da sosai sabon annabi kina tsira da aminci su tabbata a gare shi fa summiyat ghazwata zatir riqa wannan yakin saboda wannan yadda muka rinka lullube kafafan mu nutsin ma sai ake ambata wannan yaki da ghazwatu zatir riqa ghazwatu zatir riqa yakin da aka yi amfani da tsimma wajen lullube kafa da shi saboda wannan abin ne yace lima kunna na'asibu ala artulina alkhiraqa saboda yadda muka rinka a sanya tsimokara muna lullube kafafun mu da shi qala abu burdata wanda ya rawaito hadisin daga abu burda sai ya ce fa haddatha abu musa bi hadha alhadithi sai abu musa ya bada labarin wannan hadisin abin da ya faru tsakanin sa da sauran sahabban sa a wancan yaki da suka tafi thumma kariha zalika bayan ya bada labarin kuma sai ya kyamace haka a zuciya sai ya ga ai kamar wani aiki ne da ya tsakanin sa da Allah kuma ya fito yana faɗa sai ai kamar bai kyauta ba tare da cewa a cikin abin da ya faɗa ya faɗa ne domin me su na bayan su ɗauki ilimin da yake ciki sannan kuma su ɗauki izina da kuma yanayin da rayuwar da sabai suka shiga a ciki domin su san cewa addinin musulunci bai zo da sauki ba babu laifi dan ya faɗa amma shi saboda wannan aikin sai ga ai kama aiki ne da sun yi shi ne tsakaninsa da Allah dan bai zai fito yana faɗa sai ga abin da ya kama bai kyauta ba wa qala sai shi Abu Musa Abu Musa yake cewa ma kuntu asna'u bi an azkurahu yace to ya zan idan idan ba idan ba ambaci wannan labarin ba dole ne sai na ambata saboda akwai abin da za a iya dauka na ilimi a cikin sa yace qala ka annahu kariha ayyakuna shay'an min amalihi shi abubuwan da yake cewa kamar abu musa yana ƙi ne ya kasance wani abu daga cikin aikin da ya aikata afshahu ya yaɗa shi mutane sun sani shi sa abin da yake ki to ku dube da sabai suka rayu yaƙi aka tafi saboda kare ko kuma ɗaukaka kalmar Allah maɗaukin sarki amma ba mai takalmi a cikin su mutum yana tafiya farcinarsa suna fita saboda zafin rana duk kafafuwa sun ce to kamar kuma aje kamar aje wajen yaƙin fa shi sa Allah madaukakin sarki ya kalli sabai saboda bajintar da suka yi da kansa ya jinjina musu ya yabe su yaƙi aka je aka dawo wasu an sassare su wasu an ji musu ciwo wasu an masa kaza haka lokacin da aka yi wannan kuma sai labari ya zo musu cewa gafa mutanen Madina mutanen Makka can sun ƙara haɗo gangami akan za su zo su ƙara saku yaƙin Uhudu tunda an ji muku ciwo an yi kaza za su zo su ƙara saku sai sabai suka sai annabi tsira da aminci su fita a garshe ya ce to duk wanda ya san an ji yaƙin nan da shi banda wanda bai fita ba ya tashi mu koma mu ba hanya da su za a ƙara komawa wani da rauni a jikinsa wani an sare shi a kafa wani a kafa haka suka tashi suka ƙara komawa shine Allah ya ce alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إن ال- آ- آ- سوني وأن أكت مسو إن الناس قد جمعوا لكم حقيقة متاني سنجي تارن غنغمي أكونكم غاسنا فسن دوا su ƙara saku fakshawum ku tsorace su ku je ku nemi sulhu da su ku ba su haƙuri wannan abin da aga masa na tsorata su fa zadahum imanin sai ya ƙara musu imani qalu sai suka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mana madalla da madogara in ya kasance shine Allah madaukakin sarki suka tashi sau koma shine ayat da na da muku dazu alladhina alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum alqarh su ne wanda suka amsa wa Allah da manzansa bayan duk rauni ne a jikinsu suka ce a tashi a tafi irin waɗannan mutane da suka yi waɗannan suka yi wannan gwagwarmaya duk ba don komai ba saboda addinin ya wanzu ya kawo zuwa inda muke yanzu yanzu su ne kuma za a samu wasu fasikan baya ƙarshen zamani suna zagin su wallahi babu fasiki a duniya kamar ɗan shi'a zai iya buɗe baki zagi sabon annabi tsira da amince su a gare shi ba tare da ya zo na ba a cikin ransa ba Allah ya kare mu wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi na ƙarshe da zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala wa an amru bin wa an amru bin taghlib an karbo daga amru dan taghlib malai ce da ake faɗa wannan suna shine bi fathi ta'i al muthannati fawqa ma'ana da yi wa tawun din nan fataha wacce ake mata dugo guda biyu a sama ma'ana ita ce al muthannatu mai dugo guda biyu fawqa a sama an fahimta ai ko wa iskanil ghaini da kuma yi wa gainu ɗin nan mai kasra a iskuni kai ma'ana taglib taglib almu'jama wacce take mai ɗugu wa kasrin lami da yi wa lamun ɗin nan kasra radiyallahu anhu yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi haka malamai suke dabtul asma'i kenan ma'ana idan kana karatun littattafai zaka ji ana faɗa suna wasu sunayen sai ka ji da yake wasu sunan ba sunayen larabawa bane malaman da yake malamai da yawa da musulunci riga ya akwai malaman da suke kasar iraki kasar ina ne duk ba laraba ba ne to sunayen su kai da gaskiya ka iya karantawa to akwai akwai malaman da suke kokari wajen dabtul asma'i kiyaye maka yadda zaka faɗi sunan saboda ka faɗa daidai dan shi kansa ka zo karanta sunan wani sahabi ko sunan wani malami sai karanta kaza to ɗaliban ilimi ko malami sai su ce to wannan da yadda aka yi bai ma san ba ma a gaban malami zo na ya karanta wannan ba kawai karamani da kirinki ya ɗauka ya ce zai karanta to da abin da aka faɗa ba za su yarda da shi shi sa ku imam an-nawawi yana ɗaya daga cikin wanda yake kokarin wannan abubuwan yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi utiya bi malin aw sabin an zo da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi dukiya ko kuma ribatattun yaƙi su ne sabin ma'ana bayi da aka kama su a wajen yaki aka zo da manzon Allah su ko kuma dukiya ce aka zo da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ita fa qassamahu sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya rarraba dama Allah annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cewa anal qasim wallahu wal muti Allah shi yake barwa ni rabawa nake ina fata an fahimta gashi na ce fa qassamahu sai annabi ya rarraba fa a'ta rijalan sai ya zabo su daga cikin mutane sai annabi ya ba su dukiyan nan wata raka rijalan wasu kuma sai annabi ya hana su komai ya ba su to fabalagahu annal ladina taraka atabu sai labari ya iso annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi waɗannan da da ya bari bai ba su kuma ba atabu suna ta zargi da maganganu a bayan fage cewa su me suka da ba a ba su ba kaza da kaza irin da maganganu kun san ita duniya tun da har yanzu kullun tarihi ne yake maimaita kansa da yadda muke dinnan haka al'umma take daga yin labarin wasu kuma hasan kwashe sai suka je su ga annabi shi sai yanzu kana labari suka ji shi a can wajen da kai shi a can wajen shi kenan labari in dai wanda in dai ba kai kadai ka zo na kai shi ba kai da wani kai shi to ana ana ana wata sai ka ji ya fita haka jama'a suke to ana maganar sai aka kwashe sai aka ji aga annabi tsira da aminci zuwa a gare shi ga abinda wasu daga cikin mutane suke faɗa fahmid Allah wa thumma afna alaihi sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya tara su yayi ba Allah kuma ya gode Allah ya bi shi kamar da muna bayani a wasu gururruka da dama a cikin karatuttuka nake ce mana duk inda kuka ji an ce hamidallah wa afna alaihi abinda ake nufi shine innal hamdalillah kenan innal hamdalillah dama annabi duk abubuwan sai na budewa da su dauran aure ne hudubar juma'a ce hudubar sallah ce magana ce ta da kullum duk abinda annabi zai na budewa ne da me innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu zuwa karshe annabi ya buɗe da wannan khutbatul haja thumma qala sannan yace amma amma amma ba'du haka ne ko wannan akwai kuskure amma yace amma amma amma ne ba amma ba amma ba'du bayan haka fa wallahi annabi yace ina rantsuwa da Allah inni la'u'ti ar-rajula wa ada'u ar-rajula yace wannan duke da kuka na raba nakan zan ɗauka na bawa wani wani kuma na bashi na hana shi wallazi a da'u a habbu ilai min allazi utiya ya ce wallahi wanda na ɗauka wanda na hana shi ɗin ya fi soyuwa a gare ni sama da wanda na bawa an fahimci abin kuwa ma'ana annabi tsira da aminci su fita a gare shi ya ce wanda sai kuma gefe suna maganganun nan su sani cewa wanda ya hana bai bashi ba a wajensu ya fi son sama da wanda ya ɗauka ya bawa ولكني إنما أوطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع yace amma nakan ba wa wasu mutane ne ita dukiyar da na raba yanzu saboda abin da na gani na zuciyarsu suna da rauni sannan kuma suna da raki suna da raki da rauni ina fata fahimta idan ba a basu ba za su iya ba zama masu ce sun ban musulunci to al-mu'allafat qulubuhum saboda haka al-mu'allafat qulubuhum saboda haka sai a dauka a basu rarrashinsa ake yi wanda kuma annabi ya duba ya ga zuciyarsa a dake take imaninsa ya riga ya kafu to sai a hana shi an san ko ba a bashi imaninsa bai bashi ya fita daga addinin musulunci ko ya faɗo ta magana mara kyau ba amma akwai wanda idan aka hana shi to fa duk jafa'in duniya sai yayi duk wata magana mara kyau sai yayi duk abin da zai sai ya ga ya bata kada ku manta yaki aka ji aka da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi zai raba dukiya wani daga cikin mutane ya tashi ya kalli annabi tsira da aminci zubuta a gare shi ce wannan rabon da aka yi ba a nufi Allah da shi ba ba fa a bayan idan annabi ya faɗa ba a gaban idan annabi ya faɗa kirikiri ya ce wannan rabon da ake yi ma'uri da biya waje Allah ma'uri da biya waje Allah ba a nufaci Allah da ita ba wallahi ba a nufaci Allah da ita ba sai annabi ya ce wai hak tur da kai waye zai adalci da ni ban yi adalci ba bayan ni ne amintaccen wanda yake sama Allah da yake sama ya amince min yanzu kuma a ƙasa arasa wanda a kasa samun da za su amince da ni to shine a lokacin sabon annabi tsira da abinci su fita a gare shi daga cikin sa hankalin su ya tashi ran ya ɓaci Khalid ibn Walid Saifullah al-Masul ya zara takobin sai ya Rasulullahi bani na sara kan wannan munafiki ne sayyidina Umar shi ma ya zaburo ya zara tasu takobin yace bani sara kansa munafiki ne wannan manzon Allah tsira da aminci zuwa gare shi yace ku rabu da shi idan ku kashe shi aishi kuma sai kuma aje a ce Muhammad yana kashe asaban sa sallallahu alaihi wasallam saboda me a za ya a cikin sa a ganshi ba haka bane a cikin sa a ganshi sai a ce ai na san ma wanda suka imani da shi kashe sai yake kada ka shiga wanda bai shiga ba to sai annabi ya rabu da shi to akwai irin su akwai irin su da dama to sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa saboda kada mutum ya je irin wannan ya batanci ko abin da ya gama da ka sai a dauka a bashi saboda tsoron fitinarsa wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubin min al-ghina wal khair annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi na jingina wasu mutane kuma zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin zuciyarsu na wadatuwa da kuma alkhairi ma'ana wasu na tabbatar da cewa a zuciyarsu akwai alkhairi akwai wadatar zuci ko ban ba su baya su kuma ba sai na jingina su da wannan sai na hana su ma'ana wanda aka naɗin su annabi ya fi gani mutanen kirki sama da wanda ya baɗin ashi idan an fahimta haka ne yawwa minhum amru bin taghlib daga cikin waɗanda annabi bai ba din bai hana akwai wannan wanda ke rawaito mana wannan hadisi shine amru dan taghlib qala amru qala amru bin taghlib shi wannan amru dan taghlib din shine yake cewa fa wallahi ina rantsuwa da Allah ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم حمر النعم يتي والله بن يدبا أمسن يامن دا كلمر النبي إراد أمن تستبت أغريش فتا أكمو دا جاجة الرقمة ma'ana abin da annabi ya faɗa na cewa wanda yana ɗin ya fi son su sama da wanda bai ba ba wannan kalmar daɗin ce masa ban yadda ɗauki jajayen raƙuma a bani a masanya min da wannan kalmar da annabi ya faɗa a kaina ba a ce na fita daga cikin ta ce ban yadda ba in aka ce ba jajara umar wancan karin shine karshen duke su karshen abin da aka faɗa kenan mota mafi tsada yanzu ka ɗauki motar da tafi kowace mota tsada ka ce to irin wannan motocin bai yadda a bashi irin ta ba a ce ya bar wannan kalmar da annabi tsira da aminci su fita a gare shi ya faɗa akan sai fita daga cikin ta ya bar cikin ta ce bai yadda ba saboda daɗinta wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi mala yace al-hala'u abinda kalma al-hala'u take nufi huwa ashaddul jaza'i wa qila ad-dajar shine tsananin raki al-jaza'u shine raki to ashaddul jaza'i shine tsananin raki din shi ma ad-dajaru abinda yake nufi raki amma rakin da yake na cancan ma'ana kalma ad-dajaru ta fa al-jaza'u a kaiwa matuƙa wajen raki din amma da ad-dajar da al-jaza'u da abinda yake nufi shine kamar raki ina fata an gane to ina gani ana ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zai mu tashi hadisi na shida a cikin babin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada gaba daya kuskure ko tuntuɓa harshe da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم